أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allah cikin ikonsa tare da yadda da tausayinsa ya ba mu damar dawowa wannan lokaci mu dora akan karatu yadda muka tsaya idan ba a manta ba muna cikin suratul dur lokaci jiya yi mana kayan nasa mun tsaya daidai kan aya ta 28 yau kenan za mu tashi kan aya ta 29 Allah kai mana muwafaka Allah ya ce fa zakir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون Allahu akbar أم يقولون شاعر نتلبس به ريب المنون قل تلبسوا فإني معكم من المتلبسين Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fa zakir ai ma'ana dum ala abin nan ala tadhkiril mushrikina ka tabbata ba gudu ba ja da baya wajen faɗakar da masu bautar wani Allah wala tarji anhu karka koma baya ga barin ainihin abin da kake ji daga gare su liqaulihim laka kahinun aw majnunun aw aw aw da suke faɗa maka Allah ce karka damu da wannan karka damu da wannan fama anta bi malun abin fama anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun don Allah ku duba hikima ta wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala duk inda zaka yi fada da bawan Allah take Allah yake karbe fadan da kansa su sun ce masa mahaukaci ko mawaki ko kuma boka sai Allah ce a'a ai abin da aka baka ba shirme bane ni'ima ce ta Allah sannan kai ba boka bane kuma kai ba mahaukaci bane Allah ya kare shi take Allah ya kare shi ku duba in muka koma cikin eh, suratul zumar ne ko kafu da abin nan kafu ne inda Allah yake cewa wai za qila lahum la ilaha illa Allah qalu sai abin nan atariku li ah, abin nan alihatina li sha'irin majnun kun ga Allah take sai ce bal ja'a bil haqi kuma yace wasaddaqal mursalina ya gaskata manzanni ku duba yadda Allah take yake tare fada in zaka yi challenging din maganarsa da wani bawansa yake zuwa yake ainihin me yake fadakarwa al'umma Allah kai mana muwafaka saboda haka mu lura Allah tabaraka wata'ala ce fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun ai kai game da ni'imar ubangijinka ya Muhammad game da irin ni'ima da ya maka ma'ana bi in'amihi alayka irin ni'ima da Allah ya maka a laysa bikahinin kuma wala majnunin kai ba ainihin mahaukaci bane am yaquluna ko kuma suna cewa sha'iru kai mawaki ne na tarabbasu bihi mu saurara masa kawai raibal manun wai yau da gobe alhawadis kenan wai a saurara masa kamar yadda mawaka suka fude wannan yazo ya ta ya yayin sa ya wuce wancan ma yazo ya yayin sa ya huce suka ce ai shi ma zai zo ya wuce kawai ku kyale shi wayannan wai sune masu saukin ra'ayi fa amma sauran suka ce a kai wannan ya huce abin nan ya huce abin da zamu kawar da kai sai mun dauki mataki a kai su ne duk gaba ɗaya a filin ainihin badaratul kubra Allah ya haɗa ya gama masu aiki wanda duka kowanne da bakinsa abu jahal ya zo ya ɗauki ainihin me ya ɗauki ta abin nan mahaifa ta raƙuma ya ɗora masa ita ba kuma wanda ya isa ya zo ya cire wannan mahaifar a wuyan annabi yana sujjada wallahi sai ƴarsa fatima ta zo ta cire ta tana share masa tana kuka tana la'antar su bayan ya idar da sallah ya daga hannu yayi addu'a wallahi sai da mushrikan larabawa suka tsorata dan kama sunan su yayi ɗaya bayan ɗaya duk iya wa'anda suke da hannu a wannan yace Allah ka isar mun wani Allah ka isar mun wani sai ya fara ambatar shi Abu Jahal wallahi sai da ya ambata su su su ainihin me kusan su su takwas banda ƙar- sauran ƙarin da yake su suna ɓoye Allah bai bayyana su ba sai a badaratul kubra Allah ya bayyana su aka kashe mutum saba'in to wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allahumma kfini liwani Allahumma kfini liwani duka ɗaya bayan ɗaya daga kama da suna dariya fa tun da jikin ka'aba ne ga ɗakinsu da suke ɗan tattaunawa a jikin ka'aba wallahi da suka jena wannan addu'ar da ike da ƙarfi yake sai aka daina dariya kuma kowa sai ya tsuru tsuru wannan ya kallaci wannan wannan ya kallaci wannan sun san cewa annabi in yi addu'a karɓaɓɓiya ce amma kuma abin mamaki sun kisi imani da littafin da ya zo da shi har suke masa mai har suke masa ainihin mai wulakanci kuma ba dan komai ba saboda hasada ne dan Abu Jahal ya faɗa sun taho shi da abokin tattaunawarsa wannan wanda ake ce masa abin nan utubatu abin nan utubatu bin wane ne suke ce masa suna tattauna ce yanzu kai baka ganin abin da Muhammad ya faɗa gaskiya ne yace na san gaskiya ne amma abin ne su ne suke wa ka'aba kaza su ne suke kaza kuma yanzu haka kawai kuma sannan sai su ce annabi ya fito a cikinsu don Allah ku duba ku ga hasada a fili a ce wai kuma annabi ya fito a cikinsu ai da haka kamata ni ne ya kamata in zama annabi ba shi ba ai shi ne Allah ya ce to su suke raba ainihin ni'imar ubangijinka sun mallaki wannan kun ga kenan sun sani hasada ce sun san shi abin da yake faɗi gaskiya ce to amma abin mamaki suka kito da suka je yana wannan addu'ar wallahi sai suka daina dariya kowa sai ya tsaya jikinsa ya sanyi saboda sun san fitina za ta iya sauka kuma ta sauka musu din don ba dan alkur'ani ba ba mu sani ba to shine Allah madaukaki yake ba mu labari suna cewa sha'irin ai mawaki ne kawai na tarabbasu bihi mu saurara masa kawai raibal manun yau da gobe ma ta ishe shi ma'ana hawadisu dahab fa ya haliku ka gairihi min shu'ara shi ma sai ya halaka kamar sauran mawaka da suka wuce kawai shi ma shi kun ga kun huta da shi su kuma wayancan marasa arzikin na zahiri su kuma suka ce sai mun kashe shi kawai Allah ka tsare mana imanin mu Allah sai ya ce kul tarabbasu ka karanta ta kul tarabbasu Allah ce to tunda haka ne ka saurara musu kai ma ma'ana tarabbasu hilaki ku saurara wa halakatawa fa inni ma'akum minal mutarabbisina ni ma ina nan ina sauraron ku ma'ana ina cikin ku ina mai saurare ni kuma in ga halakar ku fa unzibu bis sayfi yawm badr sai aka azabtar da su ranar badar da takwabi kuma abin mamaki kaskantattun da suka yi ta wulakantarwa a ranar badar kuma su suka kashe su ka ɗauki umayya bilal ne ya kashe shi ya jawo shi akan doki da ƙarfin tsiya ya kuma nutsa masa takwabi a ƙirjinsa duk waɗanda suke wana kenan wana kenan don Allah ya nuna musu ƙasƙanci wallahi duk waɗanda suka raina ne talakawan da suka raina su suka yi musu ajali saboda haka ita ɗaukaka ta Allah ce kun ga Allah ya ɗaukaka su su wa'ancan da ake kallon su kaskantattu wa'anda kuma suke kallon su su wane ne to haka kiyama fa za ta tsayi wallahi kana jin kai wane ne baka ba Allah ba wanda kare yana sai yazo yana taka ka tashi ma ba za ka iya ba shi yasa yana daga cikin tarbiyya ta musulunci in dai kana da hankali karka yadda ka karkantar da mutum duk irin matsayin da kake da shi karka kaskanta shi ta yi wafi ka agun Allah wata rana sai ka ji kunya yace fa inni ma'akum minal abinan minal mutarabbisina ni ina nan tare da ku ni ma ina sauraron halakar ku ma'ana at-tarabbus anan ma'ana intizaru ma'ana saurare sai Allah yace abinan amta amuruhum ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun Allahu akbar am yaquluna taqawwala bal la yu'minun فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ku duba nan Allah tabaraka wa ta'ala yace am ta'muruhum ahlamuhum nan al-ahla abinan ahlamu anan shine ma'ana uqul wai hankalin su ne yake umartarsa da haka kun ga anan ahalam ma'ana mafarki suke yi amma sai a ce hankali ne ya umarce su da irin wannan ma'ana irin wannan maganganu da suke yi su ce maka kai matsafi ne su ce kai boka ne su ce kai mahaukaci ne Allah ya ce a'a la ta'amurukum bizalika wallahi hankalinsu baya ainihin me baya zargi ba'ana baya ainihin me aibanta annabi da wannan ɗayan abubuwan da suke kiransa wallahi a cikin zuciyarsu sun san shi mutumin kirki ne a zukatansu sun san shi mutumin kirki ne saboda me yasa lokacin da ya tara su da Allah ya ce wa anzir ashirataka alaqrabina wa wa har zuwa ƙarshen aya din da ya tara su ya banu kaza ya banu kaza ya banu kaza duk suka tsaya suka shiru suna ji sai ce yanzu in na ce muku kaza kuna tsamman zan mu ƙarya suka ce ai ba mu san ka da ƙarya ba in na ce kaza za ku yi shakka ciki ka ce ai ba zancen shakka kawai faɗa mana abin da za ka faɗa mana mun ji mun yarda kawai sai ce to ni manzan Allah ne Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku sai ainihin Abu Jahal ya ce tabbalaka ya tur da kai daman dan wannan ka tara mu kai tur da irin halinka ya juya yana mai girman kai ya tafi kun ga kenan wannan maganganun da suka yi na farko ai sun wanke shi daga duka wata magana ta hatsaniya amma abin mamaki da yake kuma sakon Allah ya zo da shi suka ce a ƙarya ne kawai dan mu gane hasada ce shine Allah ya ce am ta'amuruhum ahlamuhum bi hadha am hum qaumun daguna ko kuma su mutane ne kawai Allah ya ce kai am ba haka ba bari kawai hum qaumun daguna mutane ne da suka ketara haddi bi inadihim da taurin kansu kawai saboda yadda suka kai matuka wajen ketara haddi ba wai ba su san shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bane a sun sani wallahi sun sani am yaquluna taqawwala ko kuma suna cewa wai yake talakal qur'anu muhammad shi muhammadu shine ya kirkiri qur'ani kawai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce a balla yu'minuna kawai ba haka bane su ne dai ba su da imani istikbaran saboda girman kai kawai fa in ƙalu in ku sun faɗi haka ya kai talakahu cewa annabi muhammad shine ya ƙirƙiri alƙur'ani to sai allah ya ce falya a karanta ta? na'am falya a tubi hadisin mislihi in dai annabi ne ya ƙirƙiri alƙur'ani to su larabawa ne masu fasaha suna da ilmul bayan suna da ilmul balaga suna da ilmu kaza kaza kaza ma'ana su mutane ne masu fasaha to su masu zo da wani zance mukutalikun wanda aka kirkire shi mislihi irin alqur'ani in kanu sadiqina in dai da gaske da gaske suke yi fi qaulihim cikin fadin su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkire alqur'ani ne to su ma su zo da shi Allah tabaraka wa ta'ala sai sake cewa am kuliku am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allahu akbar am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون الله أم لهم سلم يستمعون فيه نعم فليأت مستمعهم بسلطان مبين Allahu akbar don Allah ku duba kun ga wannan hikimar da Allah yake kiran ko kun san dalili saboda ya san har duniya ta tashi akwai bayansa masu taurin kan tsiya to idan kana taurin kai in ina taurin kai in muna taurin kai muka kibin Allah da Allah akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da za mu iya yi da Allah ya kafa mana ko ya gaya mana su ko ya ba mu labari akwai ɗaya da za ka iya yi ko zan iya ko za mu iya yi akwai masu taurin kai saboda haka ilimin Allah ya gabata wallahi yake faɗakar da bayansa ya ce am kuliƙu min gairi shay'in ko kuma halitta su kawai ta samu ne ba tare da abin halitta ba wai kawai tashi suka sa gansu ba kunin abin halitta ko su suka samar da kansu aw min gairi khaliqin ko kuma ba tare da ainihin wato wani mai halitta ya halice su ba kawai haka suka tashi suka kansu kawai shikenan ba kowa su suka yi kansu ko kuma a jikinsu ne kawai yayi kansa da kansa am humul khaliquna ko kuma su suka halicci karan kansu da kansu inji Allah ma'ana kalma ta farko sun samu ne kawai ba tare da abin halitta ba Allah yake tambaya yanzu misali ka ga ginin nan ai ƙarya ne ka ce wai wannan ginin ya tashi shi kadai ba magini ko misali ka ga wannan littafi misali ka ce ha kawai shi kadai littafin ya samu ai ka san wani ne ya zauna ya tsara shi to wai shin su hakanan suka samu ba tare da mai halitta ba ko kuma a'a su suka halicci kansu wala ya aqilu makhluqun bi ghairi khaliqin alhali kuma duk abin da yake samar da shi aka yi kuma samarwar ba daga Allah ba to ba zai zama yana da hankali ba balle ma yayi wani abin da za a fahimta ka dauki dalo na ainihin samiri ai yayi dan dalo kuma dan dalan gashi irin saniya ko amma yana magana la ya aqilu lahu ba za a iya fahimtar komai daga gare shi ba iska dai tana shiga in ta hura ainihin me ta hura ainihin duburarsa iska ta fita ta baki shikenan sai ya kukan dan dalo bisa daure gindi irin na shedan wala ma'adumin bi khalqin fala budda lahum min khaliqin huwa allahul wahid wallahi babu makawa su sani cewa dole su ɗin nan daga wani mahalicci suka samu kuma mahalicin shine Allah makaɗaici. Falima abin nan layi wa shidu na ku, don me yasa ba za su ainihin kaɗaita shi ba, wa yi uminu bi risa abin nan bi rasulihi, su yi imani da manzansa wa kitabahu da littafinsa, me yasa ba za su yi haka ba, am kalau abin nan am khalaqu haka ne gudan yake? Na'am. Am khalaqu samawati wal arda. Ko sun halicci samai da ƙasa? wala ya ƙadiru wallahi ba wanda yake da iko ala kalkihi ma bisa halittar samai da ƙasa illallahu alkhaliqu sai Allah shine mahalici guda ɗaya to fali malai abudunahu dan me yasa ba za su yi masa bauta ba ma'ana duk irin ka tsaya ka kallaci jikinka kadai in dai kana da kyakkyawan tunani to ya kamata ka tsaya ka koma hankalinka kai wa Allah bauta kawai duk wani tunaninka akan wani abu ɗauke shi tsaya ka kallaci karan kanka kawai ya isa kaɗai shi wannan kaɗai ya sa kai wa Allah bauta in dai ka yadda ba kai ba ni ba ku muka samar da kanmu ba to wallahi halittar mu kaɗai ta isa mu tsaya mai wa Allah bauta ina jin in ba ku manta ba na faɗa mana a kissar annabi uzairu daga cikin alƙaryu na baitul muqaddis na mance sunan jihar saboda baitul muqaddas tana da jahohi guda hudu ne ma'ana kowace akwai wani akwai gwamnati da shi shugaba na gaba daya baitul muqaddas ya nada to ɗaya daga cikin alƙaryun ita ce wadda ainihin annabi uzair yake kusa da ita ya fita zai ainihin me zai je ya ga wannan kisa da aka yi to kafin shi din akwai mutumin da yake me yake musun cewa in an mutu ba za a tashi ba in an mutu ba za a tashi ba ya yadda fa akwai Allah amma kuma in an mutu ba za a tashi ba to akwai wani shaƙiyin sarki da ya samu wannan alƙarya ya mata kisan kiyashi ya je ya samu ba zancen mace ba zancen namiji ba zancen yaro ba zancen babba an musu kisa na kiyashi kuma kisan na daddatsawa ya tsaya ya kallace su shi fa musun tashin alkiyama yake shi kafiri ne kun ga annabi uzair ya ce an nayi huyi hazihi Allahu ba'da mautiha ko kun ga wannan maluma suka ce shi maganarsa ta mamaki ne yadda Allah zai tada irin wayannan bayi nasa saboda shi yana da ilimin cewa Allah shine Allah amma shi wancan sai ya ce shi bai yarda da an an mutu za a tashi ba to da yazo ya samu wannan sanadin shiriyarsa kenan sai ya ga alƙaryar ya tsaya ya kallaci manya ya ce wa'annan da in an kashe su in an kashe su to sun isa laifi laifi suka yi ya duba manyan mata ya ce in an kashe wa'annan ma su ma sun isa laifi shi yasa aka kashe su to yanzu irin wayannan ƴan ƙananan yara su kuma me suka sani laifin me suka yi aka kashe su yace wallahi za a tashi yace wallahi za a tashi kuma tabbas za a yi sakayya daga nan sai ya nemi annabinsa ya yi imani da shi saboda haka wannan kaɗai yana nuna mana wallahi faɗakarwar da Allah yake mana na shaƙiyan farko don duk mai hankali ya tsaya ne ya ƙare tunaninsa ya gafa ba wani makaɗaici sai Allah kuma abin da ya faɗa haka zai faru shi ne Allah yake cewa to amkan kusa mawati wal arda ko sun halicci sama da ƙasa ne wanda alhali ba su da iko bisa halittarta Allah ya ce a ba dai haka bane balla yuqinuna ba su da tabbaci ne dan da suna da tabbaci la'amanu abin nan binabihi da sun yi imani da ainihin annabinsa duk irin abin da ya faɗa da sun yi imani Allah ce am indahum kaza'inu rabbika ko taskokin arziki na ubangijinka minan nubuwati war rizqi wa ghairihi ma abin da ya shafi annabta ne abin da ya shafi arziki ne da Allah yake kasawa bayi wai shin a hannunsu yake ne da Allah yanzu misali kana jin kuna jin ina jin idan irin wannan arziki ko raba arziki da Allah yake tsakanin manzanci da arziki da Allah yake saukar mana daga sama ka shafe sama da shekara 60 kana neman kuɗi dan da ka haifa sai ya zo yayi kuɗi kai kuma kana nan cikin wahala kuma in kai rashin dace Allah ya jarrabe ka dan ya zama mara tausayi yana kallon ka kana tafiya a ƙarshe kuma yana shiga mota ko ba ai da yawa ana yi in ka samu mai tausayi ne ya ji tausayinka in Allah ya ainihin me ya taimake ka ya haɗa ka da masu tausayi sai ma an zo an tambaye ka an ce baba me kake so ko amma in kai rashin dace aka jarrabe ka da matsaya kayan shekara da shekaru dan ka gane arzikin Allah ne yake bayarwa dan idan da mutum ne yake bayarwa to da ya kamata ka riga ɗanka arziki ko sannan karka yadda ka ga mutum kaskantacce don kai kana da kuɗi ka raina shi wallahi inda mutum ne yake ba da arzikin sai ya riga ka yin kuɗi yanzu da Allah misali in ba dole ba zan so ɗana ya zama jahili da Allah zai yiwu to ina da ikon kimsa masa ilimi inda ina da iko kowa duk ahali na kowa tashi zai malami ne ma'ana masanin alƙur'ani to amma don Allah ya nuna maka wannan ikon nasa ne ba na wani bane saboda haka abin da yace kayi ku yi mu yi to mu tsaya mu yi kawai wannan shine zama lafiya shi yasa Allah yake mamaki am indahum kaza'inu rahama abina kaza'inu rabbika am humul musaydiruna wishin su ne wa'inda suke sallada komai aljabbaruna wanda suke tsarawa su ce ayi kaza ayi kaza ko kuma Allah ne Allah ne fa yake tambaya anan suna rike da tafkokin Allah ne shin su ne suke ainihin me suke sallada komai su ne suke da iko su ce ayi kaza a bar kaza suna son kaza ba sa son kaza ko kuma mu ne inji Allah Allah tabaraka wata'ala yace amlahum sullamu ko kuma suna da ainihin wani abin hawa ne ila sama'i da za su hausa tattaka sama yastami'una abin nan yastami'una fihi wurin nan haka yake na'am yastami'una fihi eh su jiyo maganganu a ciki wanda Allah yake wa mala'iku da yadda yake tsara arziki. Hatta yi makinuhum manazi atun nabiya sallallahu Alaihi wasallam bi za'amihim abinan inda au zalika. Balle har su ainihin me su samu iko har su jayayya da annabi suna da irin waccan dama? Suna rike da tafkokin Allah ne? Ko kuma su ne masu tsarawa, masu tilastawa ba Allah ba ne? Allah da ya ce shi ne aljabbaru ko? shi ne mai tsarawa ya kuma tilasta ce kaza yake so kuma dole a yi Allah ya ba mu dama ya ce ku yi salloli biyar a yi ne idan kai shida za a karba? ko in kai hudu za a karba ka ce ɗaya ne kan ban yadda da ita ba dole inda in dai kana son dacewa in muna son dacewa ai sai mun yi yadda Allah ya ce ko to shine Allah ya ce amhul musaidiruna shin su ne suke tilasta ko Allah ne ko suna da ainihin wani abin hawa da za su taka su hau sama su ji maganar Allah shi yasa suke ainihin me suka samu wata iyawa suke jayayya da annabi da riyawarsu na cewa shi matsafi ne shi boka ne shi mahaukaci ne Allah ya ce to faliyati mustami'uhum Allah ya ce to su zo da ainihin majiyan masu ainihin jiyo musu magana din ko kuma masu jiyo musu magana din su zo musu da wani dalili faliyati mustami'uhum bi sultanin mubinin ai haka Allah yake ma'ana su zo musu da wasu dalilai waɗanda suke wadihatun afili wali shubuhi hadha dha'am saboda irin wannan makamanciyar riyawa da suke bi za'amihim annal mala'ikatu banatullahi har suna cewa wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata la haula wala quwwata illa billah yanzu kai Allah da yana da da ai an yi fitina ko wallahi in Allah yana da ɗa fitina za a yi ah to kai ma da baka da wani iko akan ɗa kake tsaya kana masifa balle Allah ah akan ɗa fa in aka yi dace aka samu uba mara hankali ko da uwar da uban duk ba su da hankali a titi za ka ga an zo ana ta tambotse ana ta ruga ashar sai ta kai ga dokuwa ko Allah ya sauwake to in aka ce Allah yana da ɗaya mai kake tsammani in aka taba shi a irin wannan shakiyancin da ake Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce amlahumul bara أم له البنات ولكم البنون Allahu akbar أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون na'am أم عندهم الغيب فهم يكتبون na'am أم يريدون كيدا Allahu akbar فالذين كفروا هم المكيدون Allahu akbar أم لهم إله غير الله na'am سبحان الله عما يشركون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Amlahul banatu, wala kumul banu, wai da irin riya wata kuke cewa, Allah shi ne yake da ‘ya'ya mata? Wala kumul banu, wa kuma ku ne kuke da ‘ya'ya maza, abinan ‘ya'ya maza? To ta'ala Allahu am abinan, Allah ya ɗaukaka, amma za abinan, amma za amtumuhu game da irin abin da kuke riyawa akan Allah, Allah ya ɗaukaka ga barin wannan. Shi Allah ba ruwansa da wani mataimaki, ba ruwansa da wani sanyin ido sanyin idansa kawai bayin Allah na kwarai wa'inda suke binsa su ne sanyin idansa kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ya tsarkaka ga barin dukkan rukon ainihin wani abu na ainihin mataimaki ko zancen wani ɗa da makamantan irin wannan Allah ya ɗaukaka ga barin wannan ku duba yadda Allah ya gina magana da kalmomi na tambaya na ainihin al'ajabi am tas'aluhum can yace am lahum abinan eh, yace am lahum sallamu can yace am inda am lahum abinan ilmul gaibi can yace am khuliqu ku duba yadda Allah yake kawo zirin magana wannan ajaban ne Allah yake mamaki irin yadda suke musu ga shari'ar Allah bayan sun san gaskiyar wanda izo da wannan sakon to haka yanzu fa tafiyar take mutane suna nan suna kallon ka suna kallo na in dai ka tsayo akan gaskiya kawai ganin ka suke baka da aikin yi suna nan da yawa kuma musulmi abin takaici suna kallon su ne wayayyu shi yasa Allah yake ta gina maganar am am am am yake amlahul banatu bi za'amikum wa lakumul banun am tas'aluhum ajran Allah yace shin ko ka dan tambaye su wani lada ne alama ji'itahum abinan ji'itahum bihi min ad-dini bisa abin da ka zo musu da shi na addini wanda amfanin su amfanin sa kansu yake komawa fahum min magaramin game da biyan wannan ainihin me haraji din ko ladan muskaluna suke kallon nauyin abin fala yuslimuna suka ki su karɓi musulunci shin ka tambayi wani abu ne inji Allah Allah ce am indahumul abin indahumul ghaib ko kuma suna da wani ilimi ne na gaibu fahum yakatubuna da suke rubuta shi hatta yumakkinahum manazi'atun nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil ba'si har su samu dama su rika jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin lamarin tashin alkiyama wa umurul akhirati da al'amari na lahira ya ce za a yi kaza suna kallo su ne masa dariya suna izgili bi za amihim da irin riya wadda suke yi Allah ya ce am yuriduna kaidan ko kuma dai suna shirya wani makirci ne bika gare ka liya abinan liya halikuka abinan liya halikuka don su halakar da kai fi darin nadawa kamar yadda suka je suka zauna ko in muka koma cikin suratul isra'i can baya da rasul na faɗaɗar da mu cewa lokacin da suka je suka zauna a gidan ai Allah ya ba mu labari yace da suka je a wannan zaman sun zauna ne auyi kutulu ka auyi kuriju ka ko ko su kashe ka ko su fitar da kai a garin Allah ya ce wallahi da sun samu dama sun aiwatar da zancen kisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malabi su illa kalida ya ce wallahi ba su zauna ba sai ɗan ƙanƙanin lokaci ƙanƙanin lokacin ku alƙur'ani ya ba mu labari shine mudda salasatu ayyam kwana uku ne kawai shine kawai za su zauna nan ma alamu za a sa musu su gane in suna da hankali shine Allah ya ce am yuriduna kaida ko kuma suna ainihin shirya makirci ne bisa halakar da kai to fallazina kafaruhumul makiduna kun ga anan al-makiduna da Allah ya ce fallazina kafaruhumul makiduna ma'ana humul magalubuna su ne za a rinjaye su kuma ba a rinjaye su ba don Allah suna ji suna kallo maka garin su ne annabi ya shigo da rindina da ya rabu da su da rindina ta mutum dubu ɗaya bai wuce da ɗari uku ba iyakar yawan su kenan lokacin da aka yi sulhi na Hudaybiya ai ba su wuce dubu ɗaya da ɗari uku ba amma da itawo yin aikin hajji ai fatahu makka da rindina nawa ya shigo ya shigo da rindina kusan mutum dubu sha biyu da wani abu don Allah ka duba ka gani ka kwatanta da ayar Allah da ya ce awalam yarau anna na atil arda wannan qusuha min atrafiha afahumul galibuna sune masu rinjaye Allah ya ce ko kuma mu ne Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wa bayansa sun rabu da annabi fa kwata-kwata mutanen da suka yi imani da shi daga birni da cikin gari duka ba su mutum dubu ɗaya da ɗari uku ba amma yanzu wannan sulhi da aka yi na hudaybiya sahabbai da sun ji bakin ciki umar kaɗan kaɗabi yana da zafin rai ya fito yake cewa sayyidina abubakar ya ce ya ni manzan allah da farko manzan allah ya fara challenging ya ce ni kai ba manzan allah ba ne ya ce ni manzan Allah ne Umar. Ya ce ba Allah ne ya aiko ka bai ce Allah ne ya aiko ni. Sarkin haƙuri kenan ko? Wallahi Umar ɗan kaɗa bai yake masa wannan. Ya ce to ya za ka yadda da irin wannan ƙasƙanci? An cire basu abin nan, an cire basmala a cikin takardar alkawari, an cire Rasulullah, an yi kaza, an yi kaza. To ni kai ba manzo ba ne? ya ce manzan Allah ne suna fitowa waje abubakar na siddiq daga ɗakin tattauna ya ce masa ya ce umar manzan Allah fa manzan Allah ne ka sani baya yin abu sai abin da Allah ya ce masa ya ce ka yadda da hukuncin Allah shi kenan kawai sun kai da kai har ya karɓa aikin an gama ku duba kaushi irin na umar ya je ya tsaya a ka'aba yana jin annabi yana karanta alkur'ani shine farkon san musulunci a cikin zuciyarsa da wasu ainihin dalilai da suka faru kusan guda biyu ko uku bayan wannan da iji karatun alkur'ani shi yasa Allah ya ce law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sai ce la ra'aitahu kashi'an mutasaddian min kashiyatillahi ya mutum irin Umar da irin karfin zuciyarsa da rashin arziki irin nasa kafin musulunta alƙur'ani ya tausasa shi ya karɓi musulunci ya zama yaro ko mace ta zungure masa hanci ma'ana ya yi magana a challenging ɗinsa har ya tsaya ya shiru ya ce Allah sarki umar kan kowa ya fi shi ilimi inda ne ka isa kai masa haka umar ne saboda alƙur'ani ya ratsa shi da ya karɓi addinin musulunci ya zo ya yi kiran da mutanen ali da ainihin sauran mushrikai na larabawa shawa da sauransu ya ce ku zo duk wanda na zalunce shi lokaci kaza na ba shi dama ga sanda ya rama ni a shirye nake in ba alkur'ani ba wa yake sai ya tausa mutum haka sai zancen Allah wallahi shi yasa Allah ya ce to kana tambayar su lada ne abin da ka zo musu da shi suke ganin nauyinsa ba za su iya biyan kuɗin ba ko kuma suna shirya wani kisa ne suna shirya wani abu don su kashe ka to fallazina kafaru humul makiduna wallahi su za a rija su ne abai bar rinjaye kuma almuhlikuna fa hafizallahu minhum ai fa hafazahu Allahu minhum sai Allah ya kiyaye shi ya tsare shi summa ahlakahum bi badar su kuma aka halakar da su a badar duk wanda suka zame masa matsalan nan wallahi waɗannan mutum 70 din kowanne matsala ne kuma Allah ya masa maganin su guda shida kan guda shida kan daman su daga cikinsu daman kafin me kafin yakin badar Allah ya isar masa sharrinsu can Allah aya da Allah yake ba mu labari inna kafainakal mustahzi'ina shi ma bayanai sun gabata Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbatar mana da imani Allah ya kiyaye shi sai Allah ya ce amlahum ilahun ko ka karanta ta amlahum ilahun ghairullahi wai suna da wani Allah ne ba Allah ba da suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce subhanahu aibina subhanallahi amma yushrikuna to ko tsarki ya tabbata ga abin da suke tara Allah da shi min alihati na allolin su wannan istifhami da Allah yake yin sa yake yin sa tun daga kan can da yake cewa me am kuliqu min ghairi shay'in har zuwa wannan am lahum ilahun malam yace yana gurbi guda biyu ice don munana irin aikinsu ne da kuma zargi yadda Allah yake zargin su ga abin da yake sun san hakikanin sa kuma su zo ta wata hanya ta daban kun ga Allah yayi mana maganin su ko amma har yanzu fa akwai irin su suna nan suna ta tafi ko sai dai su ba za su kai wa yancan ba saboda na yanzu su matsalar su sun fi wayancan wahala yanzu matsalar na yanzu su akwai munafurci shi ko munafiki yafi kowa matsala shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ku duba Allah tabaraka wata'ala da ya baiwa ainihin annabi damar ya yaki kafirai sahabbai suka ce ya nabiyallahi a ranar yakin Uhudu suka ce ba za mu yaki mutanen nan ba wato Abdullahi bin Ubay bin Salul ya juya da wajen mutum 300 da wani abu ya ce mu da mun san yaƙi za a yi ba za mu zo ba mu zo mu kashe ‘yan uwanmu kawai duk jama'a ta ku zo mu tafi sahabbai suka ce mu yaƙe su annabin rahama ya ce idan na yaƙe su mai kuke tsammani a yanzu ma kace na can da ake sai a ce gashi nan mutanen sama yake kashewa su wa'ancan da ba su sani ba sai su ɗauka munafiki mutumin kirki ne ko ya ce gashi nan mutanen nasa ma da suka yi imani da shi har yaƙi suke bin sa kuma ya kashe su sai ce Allah ya hana ni ne haka kun ga sai ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara sai ce wal munafiqina amma su munafikai malumin tafasir ba sabani suka ce bil lisan yaƙi su da harshe ma'ana kai wa'azi ka kausata kuma wa'azin akan su Allah ka datar da mu Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana wa in yarau ko وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم الله أكبر فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون مم.
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in yarau kisafan minas sama'i saboda taurin kansu yanzu da Allah bari in mana wata tambaya a cikin wayannan fitsararru wayanda suke da taurin kai ko dai daga cikin shugabanni ko daga cikin masu kuɗi ko duk wani wanda yake jin shi wane ne a yanzu dan Allah zai iya irin abin da su Abu Jahal suka yi dan Allah zai iya cha suka yi a kawo mana kasanmu daga sama ma'ana ai mana ruwan duwatsu ko ba aran maka tuna ayar suka ce ai mana ruwan duwatsu aw itina bi azabin alimin ko kuma a zo mana da azaba mai radadi ai ta suka yi ajilla na kin abin nan kin dana ko qabala yawmil hisab to dan Allah dan Allah akwai yanzu wanda kafircin sa ya kai haka ta suka yi fa'ai musu ruwan duwatsu ko kuma ubangijin naka inda daga sai kai manzo ne ya zo mana da ainihin wata azaba mai radadi Allah ya ce basu ya Muhammadu Allah ya rarrashi annabi ya ce basu kawai wa'adin ya kusa shine duk aka isar masa da su abada su kuma manyan shaqiyan da suka hada gurum na mutum shida su da mun kungiyar isgili sunan su shine Allah ya ce inna ka faina kal musahadina su tun kafin wannan dama an gama da su daya aka jarrabe shi cikin sa ya rika kumbura ya fashe daya ya taka kaya sawun sa ya kumbura ya ya gagara tafiya yana tafiya da kyar ya faɗa rami ya mutu haka duka ɗaya kuma mala'ika ne yana lambunsa yana aiki irin ya gaje ya zo ya zauna gindin bishiya ayan kuma suna ta fama sai suka je yana ihu ku zo ku tallafa min ku zo ku tallafa min suka taho da gudu ba mu ga komai ba baba me kake yace gashi nan wani ne yake ta caccake min ido Allah ya turo masa mala'ika wallahi mala'ika ne zo da kaya ya rika caccake idanuna ya zama makaho ya tafi ya je fada a rami kuma ya mutu Allah bai isar masa ba to to haka magana take tafiya yanzu wallahi in dai zaka taba malamin sunna in dai zaka taba malamin sunna to saurari karshen ka wallahi yawa saboda haka in zaka kai da hujja kasancewa in kai din ba fa Allah zai barka bane a'a Allah yana kallo kuma ya san me zai a kanka. To Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari saboda taurin kai irin nasu wa in yarau kisufan minas sama'i ai ma'ana kisufan ba'adun min al'abin nan min al'azabi wani sashi na azaba ko da za su gan shi yana sakowa saƙiɗan zai kwaɗo a kansu ta'aziban lahum dan ai musu azaba ya ƙulu sahabun marhum wallahi ba za su yi imani za su ce a wannan ai wani girgije ne kawai wanda wani yake hawa kan wani watakila ya ruwa watakila ya bada iska kafi Allah sanin zuciyar bayansa wallahi ba za su yi imanin ba shi yasa Allah har sai ya faɗa abin dan ka gane in gane za su ce sahabu abin nan sahabun markum ai ma'ana mutarakimun nurabihi muna kallo saboda haka wala yu'minuna ba za su yi imani ba Allah ya ce ba za su yi imani ba yanzu kana jin duk karatunka duk iya karatunka mara imani zai imani da kai wallahi ba zai imani ba kuma wata hanya yake nema ya kashe ka sai Allah ya ce to tunda haka ne basu kawai fazarhum basu hatta yulaqu yawmahum allazimi fihi yus'aquna har su hadu da yinin da yake za su mutu cikin sa basu kawai har su hadu da ainihin yinin da Allah zai karbi rayukansu cikin wannan yini din shine kiyamarsu Allah ya ce basu kawai yawma la yuguni a karanta ta ko? Yin wa layi guni. A wannan yinin, wallahi Allah ya ce layi guni an humkai duhun shai'a, duk irin da barbarinsu, miyagun dabarar da suke shiryawa nan duniya, wannan yinin, wallahi ya fi ƙarfin haka. Mu koma cikin suratun Rahman. Yanda Allah ta baraka wa ta'ala, cikin suratun Rahman ne kawai da Allah yake sha abin nan ba, ba suratul rahman ba jama'anakum wal awwalina nan kasa kasa fa in kana lakum kaidun fakiduna ko Allah ce zamu tara ku da na farko da na ƙarshe sannan he mu ce akwai wani mai dabara a cikin ku yayi dabara ya sulale irin dabara da yake ta da yake ta a duniya akwai Allah tabaraka wa ta'ala yace zamu ga ya musu haka kuma ba mu iya yin komai wallahi ba wanda zai iya zaman mu lafiya wallahi shine bawa ya tsaya yi abin da Allah ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yace ba zai wadatar da su komai ba sannan a wannan yinin walahum yunsaruna babu wani mai hana Allah yayi abin da zai musu na azaba fil akhirati a lahira sai Allah yace wa inna lillahi abin wa inna lilladhina zalamu azaban duna dhalika walakin aktharahum la ya'lamun Allahu akbar واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا mm.
وسبح بحمد ربك حين تقوم Allahu akbar ومن الليل فسبحه وإدبار السجود yanzu wannan aya ba za ta karantar da dukkan mai hankali mai wanda ya fahimci sunna kuma yake kamantawa ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم don Allah ba za mu gane haka ba wannan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa manzan Allah kariya to haka wanda suka karbi sakon manzan Allah suke isarwa irin yadda manzan Allah ya yi umarni wallahi haka Allah yake ba su kariya in kaga ka ci nasara akan mutum da ka yi hakuri ma wannan lokacin zai mutu wallahi kana yin hakuri wannan lokacin zai mutu mu dauki misali waɗanda suka kashe ainihin me eh, abin nan eh, Sheikh abin nan Albani Zaria wallahi da sun yi haƙuri a wannan jakshin ɗin da suka kashe shi da sun yi haƙuri wallahi su tsaya kasi amfani da bindigar su wallahi zai mutu sai dai kawai motar tana tafiya a ga ta tsaya ko kuma abubuwan tekarin ta cin ashe shi har ya mutu lokacin saboda wa'adin Allah ne Sheikh Jafar sau nawa ana bin sa ba ku ji karatuttukansa ba sau nawa ana bin sa Maiduguri amma a je Maidugurin a dawo ya huce ya je Bauchi ya koma shine Kaduna shine ina duka kuma ana bin sa kuma yana kallon masu bin nasa har da abin ya fara tsanani wani karatu da ya aboci yake cewa yace to yace masu bin nan nawa sun matsa ashe lokacin wa'adi ya kusa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah da da dama a hanya ba za su tare a hanyar ba kawai su kashe shi kawai su tafi abinsu me yasa ba su tare shi a hanya ba kuma sun san hanyar da yake bi kuma sun san motarsa ba motar kasuwa yake shiga ba ba su tare ba da Allah su kashe amma saboda wa'adin bai yi ba suka gama bin sa suka kona mai suka kashe kuɗi mai yawa wajen cin abinci da safarin su su je can su je can duka ana bin sa da yake wa'adin bai ba sun sami nasara a kansa sai da ya dawo kuma a gida dan Allah ya nuna musu shine yake da iko sannan sai aka ba su dama to da sun yi haƙuri a lokacin nan da sun yi haƙuri yana wannan sallar ba zai idar ba zai faɗi ya mutu wallahi yana sallar zai faɗi ya mutu ba zai idar ba sai dai a ji karatu ya yanke kit kawai to amma saboda Allah ya sanya alƙalamin ajalinsu ajalinsa a hannunsu sai Allah ya ba su dama ɗaya yana waccan gefen kofa ɗaya yana daidai kofar liman ya ce harbe shi mana dafa yana tsaye ya kasa harbin nasa kuma sannan ya harbe shi dan Allah ya tabbatarwa da duniya shi ba azzalimi bane ya rika la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ala safiqa jama'a suna ji tunda lokacin asuba ne ta wani shaki wai an ce an yi hangin din Saddam Husaini lokacin da aka zo za a yi hangin dinsa sai yayi kalmar shahada akai akai bayan kalmar shahadar ya magana yake akai aka zo le shi yake magana yayi kalmar shahada ya gama aikinsa sannan sai aka yi hangin ɗansa sai na ce shi kenan ƙarshen kalmar sala ilaha illallahu ya shiga aljanna wani shaƙi sai ce tab aiko in ya shiga aljanna Allah bai kyauta mana ba wallahi tal wannan fa a gabana aka yi fa ba ba fa labari aka ban ba a gabana ne fa wallahi in dai Allah ya yafe masa bai kyauta mana ba yanzu wannan kuna ji in yana da wuta da aljanna me kuke tsammani rannan na ko bacci ne na farka ina farkawa magana ce za ta faɗo mu sai in ji kirjina ya buga in ce dama irin waɗannan kafiran har yanzu akwai su Allah ya abu kace me yasa yayi kaza ba me yasa har kace bai kyauta maka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce to wa inna lillazina zalamu lalle wa'annan da suka yi zalunci da kafircin su to azaban dona zalika banda azaban lahira daman anan duniya ma Allah ya ce ya musu alƙawari fid dunya qabala mautihim kenan wa uzzibu bil ju'i wal qahdu sab'i sinina Allah tabaaraka wata'ala ba ya jarrabu mutanen maka da wani fari ba shekara bakwai ai annabin rahama da suka matsa masa ai yayi addu'a ya ce Allah ka kama su da irin shekarun da ka kama ƙasar Misira wato mutanen annabi Yusuf. Da aka kama su da hari, abinan fari, suna kallon abin wasa ne. Daman ga su ba su da wadatacciyar bishiya. Ɗan ƙayoyi ƙauyen da suke kallo ma da raƙuma za su ci duk suka bushe. Sannan ruwan sha ya yi nisa, dabbobi suka rika mutuwa. fatocin da suke kasuwanci su za a zo a babbaka a kona ana ci saboda yunwa wallahi har sai da suka haɗu suka zo suka samu annabi suka zauna suka ce muna haɗa ka da zumunta daga cikinsu akwai abu safiya tunda a lokacin shi ne sarki suka ce kai mai zumunci ne kai kana da kaza kai kana da kaza kai kana da kaza yanzu zai maka daɗi a ce al'ummarka haka suna cikin wannan yanayi baka roƙa musu ubangijinka ya yaye musu ba suka ce ka duba girman ubangijinka ka duba zumunci ka roƙi Allah ya yi musu sannan annabi ya sujjada ya roƙi Allah wallahi sannan Allah ya yi musu ai shakiyancin da ake da gangan ake yi ko duk shakiyancin da ake da gangan ake yin sa shi yasa Allah ya gaya mana yace suna da wata azaba aka jarrabe su da fari ga yunwa walakin na akasarhum la ya'lamuna sai dai mafiyayan su ba su sani ba Allah ce to wasbir li hukmi rabbika ya kai Muhammad kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina duk abin da kake yi duk abin da kake a idan mu kake muna kallon ka inji Allah Allah ya ce muna kallon ka aina raka wa nahfazuka muna kallon ka za mu kiyaye ka wasabbihi bihamdi rabbika kuma ka cuɗanya da ainihin tsarkake ubangijinka da gode masa ay nazahahu wa ahmadahu ay qul subhanallahi wa bihamdihi hina taqum lokacin da ka tashi daga ainihin baccinka ka faɗi wannan aw majalisika ko kuma ka tashi daga gun zaman da kake a masallaci ne ko a wani waje in ka tashi ka faɗi wannan subhanallahi wa bihamdihi an rawaito cikin hadisi na asin dan humaidi as-sa'idi yake cewa sa'altu aisha ta na tambayi ummuna aisha bi ayyi shay'in kana yaftahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam izastaiqaza min nawmihi in annabi ya farka a bacci me yake bude zancensa da shi tace sa'altani an shay'in ma sa'alani anhu ahadan qabalaka tace ka tambaye ni wani abu da wallahi wani mutum ɗaya bai tambaye bai taba tambaya ta ba kafin kai kana idza qama in ya tashi ya kasance kabbara asharan wa hamidallaha asharan wa sabbaha asharan wa hallala asharan wastaghfara asharan wa qala sai yace allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni wa afini wa kana yata'awwadhu min diqil maqam kuma yana neman tsari daga ainihin mai kuncin matsayi wa yawmal qiyamati da ranar alqiyama kamar yadda imamu Abu Dauda da imamu Nasa'i suka fitar da hadisin ya tabbata cikin hadisi na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu annabin rahama yace inji Abu Huraira man jalasa majalisa duk wanda ya zauna a wani gurin zama fa kasara fihi lagadahu ya yawaita zantuttuka na banza to fa kala ya faɗi qabala an ya koma kafin ya tashi yace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya faɗi wannan wannan wannan kalmar da zai faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya faɗi wannan wannan kalma da zai faɗa kana kafaratul lima baina abinna lima bainahuma wallahi ta zama kafara ga ainihin me wannan zaman da iya a wannan tsakanin Allah ya ce wa minal layli kuma cikin dare fasabbihu ai hakikatan ma'ana kai sallah wa idbaran nujum da kuma ƙarshen ainihin me ai aqaba mu abin nan aqaba gurubi shamsu kenan shine wa idbaran nujum din kenan ƙarshen ainihin me ƙarshen magariba ko kuma wato ka abin nan kafin abin nan wato ma'ana abin nan salli kai sallah fi awwali isha'aini a farkon isha guda biyu shine magariba da isha wa fi sani alfajar sannan ka sallaci sallar abinan alfijir ita ce sallar asuba Allah ka ba mu albarkar wannan sura Allah muna tawassuli da ita ya Allah Allah ga ƴan uwanmu nan a cikin arewacin ƙasar nan ana yi musu kisa na gilla ya Allah Allah ka sani da saninka da ikonka ya Allah kai ka san me kake nufi Allah ka cece su daga wannan bala'i mutanen zamfara suna cikin fitina kisa ba ƙaƙƙautawa su ba hana tonan arzikin nan suke ba to ina ma suke da ikon da za su hana amma ana kashe su ba ƙaƙƙautawa Allah ka ji tausayin mu ka amsa mana addu'ar mu akan wannan bayi naka Allah ka tsamar da su daga cikin wannan wahala Allah ka tsamar da su daga cikin wannan wahala wanda suke musu irin wannan ta'asa Allah ka magance musu Allah ka isar musu da sharrinsu Allah muna tawassuli da wannan sura ya Allah ka ji tausayin mu mu da muke cikin halin zaman lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya zamu shiga cikin sura ta ainihin najmi ita wannan sura abin nan suratul najmi sura ce wacce take da ayoyi 62 kuma babban abin da take karantarwa shine tsarkake manzo amma la ya liƙo bihi ga abin da bai cancanta da shi ba da kuma tabbatar da gaskiyarsa da da'awarsa kiran da ike zuwa ga ta Allah wa anna gairal islami khurafatin muqtari'atun min ahliha cewa duk wani addini da ba addini ba na musulunci to kirkiransa kawai akai wayanda suka kirkire shi fabada atin sura sai sura sai ta fara bi ta haqiqi sidiqir rasul sallallahu alaihi wa sallam da gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba adal qasami bayan Allah yayi rantsuwa bin najmi da taurari fi anna rasula cewa manzo sadiqun gaskiya ne fi ma yuballighu anillahi ta'ala cikin abin da yake isar da shi daga Allah wa annahu munazzihun amma id abin nan id abin nan id da'u shi tsarkakakke ne Allah ya tsarkake shi ga duk irin abin da suke da'awa a kansa wa isbatu da tabbatar da annal qur'ana cewa alqur'ani wahayin min indillahi wallahi wahayi ne daga Allah bi wasita ta jibril da wasida ta mala'ika jibril alaihi salatu wassalam wata qaribu sifatun da kusantar da sifa nuzul jibril irin siffa ta jibril da lokacin da yake sauka da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi halaini cikin hali guda biyu wato ko dai yazo a halinsa na mala'ika ko kuma yazo a halinsa na mutum ko yazo a hali irin na mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ji a cikin sura din yadda yake roƙonsa ya zo masa a siffarsa ta mala'ika tunda da yana zuwa masa siffa ta mutum ne ya gana da shi su yi hira ya tafi ya faɗa masa saƙon da Allah ya umarce shi ya tafi sai fa yake roƙonsa ya nuna masa siffarsa ta mala'ika to shi kuma ba zai yi abu ba sai da izinin Allah sai Allah sai ya masa izini insha Allah a cikin sura din zamu ji shine malai yake gaya mana ana cewa annahu wahayu shi abin da ainihin me annabi rahama aka zo masa da shi mala'ika ya kawo masa wahayi ne daga Allah waqi'ul la muhalatan kuma sai ya auku summa talal hadisa sannan ya karanta abin nan talahal abin nan hadisu anil awsan wal asnam allati me ubidul mush abin nan ubidu hal mushrikuna ko abada hal mushrikuna wanda mushrikai suke bautata mata wato tsakanin gumaka na taurari ne na itatuwa ne na duwatsu ne su dai da suke bautar sun san ko da me suka yi min dunillahi koma bayan Allah wa bayyana abinan wa bayyana budulani tilkal aliha kuma surar za ta yi bayani akan bacin wayannan allolin duk ƙarya ne almazaumatun wadda aka riya sawa'un fi zalika ibadatul asnam aw ibadatul mala'ikatul kiram bautar ta ainihin me ta gumaka ne ko bautar mala'iku ne duka alqur'ani ya bata wannan sura za ta yi mana magana sun wasafar jaza sannan ya siffanta kuma sakamako al'adil wadda ike madaidaici yawmal qiyamati ranar alkiyama haisu yajazil muhsinu bi ihsanihi wal musii'u bi isaatihi za a saka wa dukkan mutumin da ike mai kyautatawa da kyautatawarsa mai munanawa a saka masa da munanawarsa wa yatafarraqun nasu fariqaini za a kasa mutane kashi biyu adama Allah ya ga mana ko fariƙan mai Allah yake cewa fariƙan fil jannati wa fariƙan fil sa'ir ko to shine tun a filin kiyama za a kasa su kashi biyu akwai na kirki akwai na tsiya Allah ka sanya mu cikin na kirki Allah tabaraka wa ta'ala yace za a saka kowa da nasa za a kasa su kashi biyu abra abinan abraran wa fujjara na kirki da na tsiya sannan surar za ta ambaci gurbi na kudura ta Allah mabuwayi da ɗaukaka wajen rayawarsa da kashewa wal ba'asu da tayarwa ba'adal fana'i bayan karewar wannan duniya wa kalqul insani da halittar mutum min nudufatin daga dugon mani wal ba'asu da tashin alkiyama wal hashr da ainihin tara bayi wal nasharu da tarawa mutu abin nan watsawa mutane ayyukan su ma'ana littattafan su ko takaddun su na ayyuka yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai raba musu duka surar za ta yi magana kun ga tana dauke da karatu Allah ka tabbatar mana da imani ƙarshe surar za ta cika mai girma da gargaɗi da azaba da halakarwa wannan ta zakiran faɗakarwa ne likufari makata ga kafirai na maka da waɗanda suka biyo bayansu da irin aikinsu bil azabi da azaba allazi wannan yantazirhum suke sauraranta bi takazibihim lil abina lir rasul sallallahu alaihi wa sallam yadda suke sauraranta da yadda suka karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu albarkar wannan sura saboda haka insha Allah gobe in muna raye ya za mu shiga cikin sura ɗin kai tsaye mun abin nan to na'am
أعوذ بالله السميع العليم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalamu malam mai tambaya yana cewa ana tambaya ta ita ce wace addu'a ce ake yi wa jariri idan an baka shi wato sabuwar aifuwa sabuwar aifuwa an miko ma shi wace addu'a ne ya kamata a ce ana yi masa in an bashi kamar kaje ganin jariri na'am ya ne koma shi eh zamu na'am eh Ah, idan na fahimci tambaya din kun san kowanne irin abu akwai mahallinsa kamar misali ka je gaida mara lafiya ai ba za ka tsaya kana ta taɗi kana surutu ba in ka je ka gaida shi ya jiki ya ce da sauƙi sai ka dafa shi ka ce asa'alullah rabbal arshil azim abina rabbal arshil azim an yashfika ko manzon rahama ya ce ka faɗi haka sau bakwai to haka shi yaro ka je an miƙo maka shi ka karɓe shi mace ko namiji sai ka ce Allahumma barik laka inna mujini Allahumma barik laka Allahumma ja'alhu eh, abina subhanallah addu'a ta kwanta mu a takeice za ka yi masa addu'a ta fatan alkhairi ka kuma yi masa addu'a Allahumma isu min sharri shaiɗani au sharri shayaɗi addu'a ta kwanta mai in na tuna ta kuma insha Allah na faɗakar da mu wani lokaci in na ga lokaci ya zo hikimar gaba ɗaya kwakwalwa ta sai ta abin nan Allah kai mana muwafaka a takaice dai mafi kankanta ka ce barakallahu laka ina fatan an fahimta Allah ya sa masa albarka Allahumma izuka min sharri shaytan aw Allahumma izuki min sharri shaytan mafi kankanta amma akwai addu'a ta musamman Allah ka sa mun dace
na sai kuma akwai wanda ya ce yana buƙatar addu'a na'am kasancewan zai yi jarabawa ta a wurin aikinsa ta promotion a cikin Na'am.
azumin nan na'am yana eh, fatan a sa shi a cikin addu'a Allah ya ba su nasara a jarabawan da za su yi na'am sai kuma tunasarwa akan abin da ya shafi asusun marayu mm.
Ah, muna ƙara eh, jaddada neman taimako a kai kuma ga akawun namba kamar haka mm.
ah, 30 74 12 72 79 uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara first bank yakubu abdullahi jibril allah ya saka da alkhairi na'am assalamu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت يا رب العالمين اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ومدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين